ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا بيرقوة رمضان يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا دليه da arba'in da shidda wanda ya dace da biyar ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar muna ci gaba da yin tafsir alkur'ani mai girma muna cikin suratu alkasas mun tsaya daidai faɗin allah subhanahu wa ta'ala أما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين الله سبحانه وتعالى bayan ya ba mu labarin wato abubuwan da za su faru a ranar alkiyama sai Allah ta'ala ya ce wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahum al-khiyara subhanallahi wa ta'ala amma yushriku wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u Allah subhanahu wa ta'ala yace malicinka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhluqu ma yasha'u shi yake halitta abin da yaso ya halitta ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala shine mai kadaita da halitta la khaliqa illa Allah ba mai halitta sai Allah subhanahu wata'ala duniya gaba daya Allah ya halicce ta khalaqas samawati wal arda Allah ya halicci sama ya halicci ƙasa ya halicci mutane da mala'iku shine mai kadaita da halitta wa yakhtar kuma Allah ta'ala shine yake zaben abin da yake so ya zaba mana Allah ya kadaita da zabi shi ke zaben wanda ya ga dama yace shine wani shi ke zaba abin da ya ga dama ya ce shi ne kaza muna ganewa ko cewa Allah subhanahu wataala bai da abokin jayayya bai da mai cin gyaran shi a cikin wannan ma'ana abin da Allah ya ga dama to shi ke kasancewa abin da Allah bai so ba kuma ba zai kasance ba al'amurra gaba ɗaya suna ga hannun Allah subhanahu wataala alherin su da sharrin su duka wurin Allah suke kuma makomarsu ba zuwa ga Allah ne subhanahu wataala saboda ka Allah shi yake zaben wanda ya ga dawo shi yasa Allah ya zabi annabawa ya zabi manzanni duk cikin mutane ya fifita su yace su ne suwa ne su ne zababbi tatacin bayi a cikin bayin shi kuma a cikin su sai Allah subhanahu wataala ya zabo su a cikin su jikin manzanni da annaba sai Allah ya ce biyar cikinsu sun yi daraja. Ina ganewa ku? Kuma cikin biyar ɗin sai Allah ya ce guda ya yi su daraja. Haka, ranakun sati Allah ya ce juma'a da ta yi su. Yasa Allah ya sharanta ibada a cikinta wadda ba a yi ba cikinta ba. Ibada kuma da tsari. mutane su taru ba kowane masallaci ba sai masallaci wanda ya amsa sunan masallaci cikinsu ne za a taru a yi kiran sallah farko a yi kiran sallah na biyu liman ya zo ba za a yi sallah ba sai ya hau mambari ya yi hudu ba ɗaya ya yi hudu ba biyu sa'annan ya shido daga mambari sa'annan a yi sallah juma'a kadai ke da wannan yana nuna cewa duk cikin ranakun sati ranar juma'a ta hisu daraja haka cikin shekara Allah subhanahu wataala ya zaɓi mi wannan watan da muke ciki a tsakankanin mi sauran watanni kamar yadda Allah subhanahu wataala ya zaɓi dare ɗaya daga cikin dararen shekara wanda ya fi kowane dare daraja shine daren lailatul qadr kamar yadda Allah ya zaɓi ranar da ta fi kowace rana daraja ita ce ranar arfa haka Allah yana zaɓi haka cikin mala'iku Allah subhanahu wataala ya bibita mala'ika Jibril akan sauran haka a cikin sammai Allah ta'ala ya bibita sama ta bakwai akan sauran samman a yi su daraja haka dai Allah subhanahu wataala yake zaban abin da ya ga dama ya zaba Allah ya ce ma kana lahumul khiyara zabi ba nasu bane ba su da zabi na su kafirai da suke ja ija da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba su da dama ta su zabu wanda suke so su zaba shine manzo a Allah shi ke zaɓo wanda ya ga dama kuma ya zaɓi manzo Allah ce shine manzon shi wanda ya tsaya yana jayayya ya shiga uku saboda Allah ya zaba annabi sallallahu alaihi wasallam saboda Allah sai da ya kalli zukatan bayi gaba ɗaya ga babu zuciyar da ta dace da manzancin shi sai ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yasa Allah ya zabe shi kuma zabi na Allah ne kuma yadda Allah halitta ta ce to haka ma zabi na shi ne shi ke zaɓowa ba ce ku zaɓo mana ba yasa Allah ya zaɓi annabi me layin annabi ba da laifi ko guda baya da laifi baya da abin aibantawa ko ɗaya don halayen shi masu kyawu ne Allah ya ce wa inna ka la ala khuluqina ba ka da inda zaka kushe annabi sallallahu alaihi wasallam ko inda zaka rena shi ko inda zaka cewa ai da can yayi kaza ba ka da shi tun daga yarintar shi har zuwa annabcin shi annabi sallallahu alaihi wasallam halaye gare shi masu kyawu ayyuka gare masu daraja ɗabi'u gare shi na ƙwarai ba inda za ka bata shi to don me za ku cewa ba ku yarda da manzanci shi ba ko ba za ku samu irin shi ba duk wanda za ku kawo ya ku kafaran makka ya sha giya ya ƙoshi ya ci mushe ya yi zalunci ya ci amana ya yi yaudara ya yi ƙarya ya bi mata wannan kuma dukkansu gaba ɗaya babu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa yi kaga ba ne dace da annabci sai shi shi yasa Allah ya ce ma kana lahum alkhaira zabi ba nasu bane zabi na Allah ne wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ubangijinka Allah ta'ala shine yake halitta abin da ya ga dama kuma ya zaba abin da ya ga dama ma kana lahum alkhaira zabi bai kasance nasu ba saboda haka zabi na Allah ne shi kadai subhanallah sarkin Allah ya tabbata. Wata'ala kuma Allah ya ɗaukaka amma yi shirikuna daga abin da suke haɗa Allah da shi. Sarki ya tabbata ga Allah duk wata ƙazamta, duk wata nakasa, duk wata tawaya, duk wani lahani da aibi Allah ya tsarkaka daga bare shi. Kuma Allah ya ɗaukaka, ɗaukakar da ta dace da shi daga duk wani shirka, daga duk wani haɗa shi da ake da waɗansu. Allah ya wuce wurin. shi Allah mahalicci ne ba halitta ba ne. Allah ka ƙara mana imani. Sai Allah ta ya ce, wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum kuma Allah mahaliccinka shi ya san abin da zukatansu ke ɓoyewa. Duk abin da ka ɓoye cikin zuciya Allah ya san shi. Wa ma nuna kuma abin da suke bayyanawa Allah ya sani. don haka da abin da ka bayyana ma Allah ya san shi Allah ya san shi tun baka bayyana shi ba in ka boye ma baka bayyana ba Allah ya san ka boye duk abin da ka saka cikin zuciyarka ka boye kana jiran ranar yin shi ta zo Allah ya san shi to wallantana wanda ka bayyana dada wanda mutane suka gani uwa uba wannan yana nuna yawan sanin Allah subhanahu wataala yawan ilimin Allah kamar yadda Allah subhanahu wataala ce wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa idan ka bayyana magana Allah ya san sirri kuma ya san abin da yake koyuwa daga sirri wata aya Allah ya ce wa sirru qawlakum aw ijharu bi innahu alimun bi dhati sudur ku bayyana magana ku ko ku boye Allah ya sani wa insha Allah shine masani game da abin da ke cikin zukatan bayi saboda haka inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama lalle Allah babu wani abu da yake boyewa gare shi a cikin sama ko a cikin ƙasa na kowa da kowa a wurin Allah subhanahu wataala sanannen abu ne domin Allah ya halicce shi ya samar da shi kuma Allah ba halitta bane ballantana ya manta abin da ya samar da shi duk abin da Allah ya samar da shi yana sanar da shi saboda haka sai mai kokari mu rike alheri mu boye alheri mu bayyana alheri domin rike alheri lada za ka samu boye alheri za ka samu lada bayyana alheri ma za ka samu lada sabanin sharri in ka boye shi zunubi in ka rike shi kana jiran ka samu ranar da za ka aikata shi kana tare da zunubi ko ballantana uwa uba ka bayyana ka yi aiki da abu wa huwa Allah Allah ta'ala ce kuma shi Allah shine Allah wanda la ilaha illahu babu abin bauta da gaskiya sai shi kadai. Lahul hamdu yabo da godiya sun tabbata ga Allah fil ula wal akhira duniya da lahira. A duniya wanda ya cancanci a yabe shi shine Allah. Wanda yake da yabo sakakke ba tare da ƙayyadewa ba, kullum ka gode ma Allah. Kullum. babu wanda yake da wannan cancanta sai Allah wanda kullum zaka gode ma kuma duk wani wanda zaka ma godiya kana mai godiya ne saboda mi saboda wani abu amma banda Allah ya Allah ko wani abu zahiri ya zo ko bai zo cikin dai kasar shigaki cikin neman shigaki cikin kayan shigaki ta burke duniya ka fadi ka tashi duk cikin kayan Allah kake lumfashinka Allah ya baka ganinka Allah ya baka jinka Allah ya baka motsinka Allah ya baka to kaga kenan kullum sai ka gode ma Allah in ka samu abin da kake yi walau alhamdu lahul hamdu fil ula wal akhirah yabo ya tabbata ga Allah duniya da lahira walahul hukmu kuma hukunci na Allah ne shi kadai inal hukmu illa lillah babu mai hukunci sai Allah don haka duk wani mai hukunci in hukuncin shi ya saba ma hukuncin Allah to za a yi watsi da hukuncin shi duk hukunci ko ma wani iri ne wanda ya shahi dukiya ne wanda ya shahi rayuwa ne wanda ya shahi jini ne wanda ya shahi auratayya ne wanda ya shahi zamantakewa ne duk dokokin da ka sani in suka saba mana Allah to ba ruwan musulmi da su duk dokar da za a yi in ta saba ma Allah to ba ruwanka da ita saboda inil hukmu illa lillah hukunci na Allah ne shi kadai bai da abokin tarayya a ciki kamar yadda ka san Allah bai da abokin tarayya a wurin sallah kai sallah ka bashi sallah kai zakka kai haji to haka ma wurin biyan hukunci ba abin da kowa sai na Allah in ka bi kaya asara ka tabi ka lalace wa ilayhi turja'un kuma zuwa ga Allah ne subhanahu wataala shi kadai za a bayar da ku domin a tada ku a yi muku hisabi a gaban Allah subhanahu wataala sai Allah ta'ala ya ce qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamati man ilahun ghayru Allah ya'tikum bilayl ya'tikum bi dhiya afala tasma'un aw ya'tikum bilayl na'am bi dhiya afala tasma'un qul Allah ta'ala ya ce ara'aytum ku gaya mani in ja'ala Allahu 'alaykum al-layla in Allah ya sanya muku dare sarmadan abadan kenan kullun yana nan din din din a bar muku kamar mu tsaya haka cikin daren nan rana ta ke hitawa ila yawmil qiyamah ta zuwa tashin alkiyama man ilahun ghairullah yatikum bi diya wani Allah ne wanda ba Allah ba wanda zai zo muku da haske akwai shi Allah ta'ala ce afala tasma'un ba ku jan abin da ake gaya muku da Allah zai bar mu cikin daren nan dindindin ya ke hiddo rana to ba wanda ya sai ya hiddo ta don ita ma rana Allah ne ke zuwa da ita rana baiwa Allah ce kamar yadda muke bayan Allah ba ita ta kanta ba Allah ya yi ta kuma Allah ya mata sanadarin ta je ta dawo ta je ta dawo ta haska mu ta haska mu lokacin da muke bukata haskenta ta bace lokacin da ba mu bukata haskenta yanzu kaga ba mu bukata hasken rana sau da mun sha ya ishe mu yanzu kuma me muke so duhu muke so mu huta yanzu kuma haka yi awa goma nan gaba sai kaga kuma nan muna bi muna neman da Allah ta hito haka rayuwa take ko babu wanda sai zo mana da ita sai Allah idan Allah ya bar mu cikin duhu dip to ba wanda sai haska mu duniya sai shi Allah Allah ba abin godiya bane Allah ya zama dole a gode mashi kadi ba ka duk girman duniyar nan ya mata ranar da za ta haska ta rana kwara daya duk girman duniyar nan gidi duniyar nan kilo dubu nawa ke cikin ta ko kilo miliyan nawa ke cikin ta ma kuma Allah ya mana halittar da za ta haska mu mai ita za ta haska mu banda haska mu ma ta yi mana amfani da yawa sai mu gode ma Allah sun cewa ba mu da wani abun biya mu ba Allah ba ba mu da wani wanda za mu maɗa mu bauta mashi sai Allah subhanahu wataala saboda wannan kadai kadai wannan ma ya isi kadai mu bauta ma Allah saboda shi rana ba ga wasu wurare ba in suka rasa ta ba sai su wata shidda ba su ganta ba har tashi suke su zo irin kasashen mu kawai mutum sai ya taso ya zo da watanni ya zo ya watanni na sha rana kawai yana jin daɗi rana na bugun shi ko kuma tana nan ta ishe mu shi kuma yana ce yana bukatar shi yana bukatar ta ka san wadata ce ba muna da muna da wadata mu ma za ka same mu duk lokaci lokaci ma muna tayarin kasashen su muna dan boyewa kai wata baka ga rana ba ba mu da wadata ku kaga da yake Allah ya ba su wadata sai su taso su zo irin kasashen mu wani ya sati ya ta hotuna yana turawa sai ta mamaki rana ce haka yana ta tura yana jin daɗi ya rana kararraga ta nan tana bugun shi yana jin daɗi akwai kasa akwai akwai kasashen da rana awa uku kawai take daido in suka yi sahur awa uku da rabi ne rana ta faɗi nan ba cikin ƙasashen larabawa akwai akwai wani gari nan cikin ƙasashen larabawa da ke nan wajen akwai wani gari awa uku da rabi rana ke in suka yi saura awa uku shi kenan azumi ya kare kuwa sai na gobe awa goma da rabi awa goma sha abin nan da rabi sha uku da rabi awa goma sha uku da rabi cikin duhu ake wacan za ka kai azumi Kula ra'aytum Allah ta'ala yace kuma ku gaya mani in ja'ala Allahu alaikumun nahara in Allah ya sanya muku yini sarmadan dawwamamme ila yawmil qiyamati zuwa ranar alkiyama man ilahun ghairullah yatikum bi laylin taskununa fi wani Allah ne wanda ba Allah ba wanda zai zo muku da daren da za ku nutsuwa a cikin shi haka nan shi ma yini in Allah ya bar shi rana ta ki faduwa to babu wanda ya sai sa rana ta faɗi babu wanda ya sai zo mu da duhun da za mu shiga sai Allah Allah ya ce afala tubsirun shin ba ku ganin gaskiyar da ake gaya muku ba za ku ji tsoron Allah subhanahu wataala ba ku bauta ma Allah mai girma da ɗaukaka wannan yana bayanin cewa Allah subhanahu wataala ya wuri mana dare da yini wanda ba mu iya rayuwa ba cikin su ba to ya wuri mana su ya ba mu su ya sa rana da wata sun zama to horarru a gare mu Allah ya horar da su ne saboda amfanin mu cewa cikin su duk wanda Allah ya kwace mu rayuwar mu kin dadi zai in aka bar mu da rana ba duhu rayuwarmu gurɓacewa za ta yi aka bar mu da duhu ba rana rayuwarmu gurɓacewa za ta yi yasa sai Allah ya zo mu da su biyun duka dukkan su alamomi ne daga cikin alamomin da suke nuna kudura ta Allah da ikon Allah wa min ayatihi al-layl wan nahar dare da yini suna daga cikin alamomin kudura ta Allah subhanahu wataala la tasduru lish-shamsi wala lil-qamar ku ba da ku yi sujada ga rana ko ga wata wasjudu lillahi allazi khalaqahunna ku ba da ku yi sujada ga Allah da ya halice su in kuntum iyyahu ta'budu in kun kasance kuna bauta ma Allah shi kadai da haka kenan dukkan su alamomi ne daga cikin alamomin iyawan Allah subhanahu wata'ala da ikon shi wa min rahmatihi Allah ya ce kuma yana daga cikin rama Allah subhanahu wata'ala an jala lakum al-laila wan nahara Allah subhanahu wata'ala ya sanya maku dare da yini litaskunu fi dan ku samu natsuwa ku kwanta a cikin dare ku samu kwanciyar hankali waja'alna nawmakum subata maka sanya kwanan ku ya zamanto hutawa ne wa alladhi ja'ala lakum al-layla libasa wan nawma subata wa ja'ala an-nahara nushura Allah ne wanda ya sanya maku dare ya zamanto natsuwa ya sanya maku kwana ya zamanto yana yanki maku gaje ku baraka sai ku gode ma Allah subhanahu wataala wata aya Allah ce min ayati manamukum bil laili wan nahari wabtigha'ukum min fadlihi yana daga cikin alamomin ikon Allah kwana da kuke yi da rana da kwanan da kuke da daddare kwanan ka na rana da kwanan dare da kake yi dukkan su alamomi ne daga cikin alamomin ikon Allah sai ka gode ma Allah wannan ma wata ni'ima ce Allah ya baka dama ka kwanta da rana kuma kai kwanan alhari ba lokacin kwana ba ne amma saboda jikinka yana son ka huta wani lokaci sai ka kwanta kai kwana rana haka ma da daddare nemomi ne manya cikin nemomin Allah sai ka gode ma Allah kansu walitabtahu min fadlihi kuma Allah ta'ala ya sanya maku dare da yini ya sanya maku yini domin ku je ku nemo daga falalan Allah da rana ayi balaguro ayi tafiya ta neman kuɗi ta neman aiki ta aikin wahala ta aikin dako a yi balagurori masu tsawo da kuma gajeru wasu a yi su kasa wasu bisa jaki wasu bisa doki wasu bisa raƙumi wasu bisa mota mota karama wata babba wata matsakaiciya wani ya hau jirgin sama wani jirgin ruwa wani kuma jirgin kasa balaguro za duk ana ta yi ne don mi don a samu rayuwa ingantacciya don a samu jin daɗi daga wani tsawon shekara bai tsaya ya huta ba wani direba ne aikin kenan da ya je kai kaya kuma akwai wasu ya ɗauko kuma ya dawo da su kuma wasu na jiran shi kuma ya koma wani kuma kullum yana gona duk sai da rana ake wannan ko ka je gona da daddare kai mu wani kulle yana da an yi asuba wani ma da ya sallah asuba shi kenan ya gangare ba fara ganin shi sai rana ta wada kuma sai ya ma yi isha'i wani sai ya dawo gida kulle yana gona da ayyuka masu nauyi ayyuka masu wahala wani dako ne aikin shi wani ya dauka da kanshi kuma wani ya dauka da baro wani kuma yana da atiyar da yake aiki da ita wani yana da daidaita wani yana da yan gajeren ya hais din nan mai dambodi za zan ki ɗaukar kaya wani kuma babba gare shi haka duk da rana ke ta wannan aikace-aikacen da Allah ya ba ku rana ne waje alnan nahara ma'asha Allah ya ce mun sanya maku yini ya zamanto lokacin neman rayuwa ne lokacin neman abinci wannan yana daga cikin wato kyautan Allah subhanahu wataala da nema ta Allah ga dan adam wala'allakum tashkurun Allah subhanahu wataala ya ce kuma mun yi maku haka ne domin ku gode ma Allah subhanahu wataala Allah ya sanya mu cikin masu godiya gare shi wa yawma yunadihim Allah ta'ala ya ce kuma ka tuna masu ranar da Allah zai kira su ranar da Allah zai kira mutane gaba da fa yaqulu sai Allah ya ce aina shuraka'i ina ababan tarayya ta alladhina kuntum taz'umuna wadanda kuka sance kuna rayawa cewa abubuwan tarayya ne a gare ni ina suke ina gumaka ina sulata da uzza ina suwane ina suwane wa nazana min kulli ummatin shahidan Allah ce za mu ciro mai shaida daga kowace al'umma kowace al'umma sai a hido mai shaidarta wanda za ya ba ta shaida akan sun bi magana Allah ko ba su bi ba wa kulna sai mu ce hatu burhanakum ku kawo shaidunku ku kawo dalilinku fa'alimu sai su tabbatar da annal haqqa lillah cewa lalle gaskiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala wa dalla anhum ma kanu yaftarun da abin da suka kasance suna kirkira na ƙarya ya bace musu shikenan waɗanda suka nada su su ne allolinsu su ne ababen bautarsu su ne waɗanda suke biya to shikenan duk sun bace ba su ganin su wa dhalla anhum ma kanu yad'una min qablu wata aya Allah yace abinda suke kira gabanin zuwan tashi har kiyama dai ya bace musu wa dhannu ma lahum min mahis saraka duk wani wanda ka kama ba Allah ba ba Allah yace ka kama shi ba ka kama shi to kai asara duk wanda ka kama ba Allah yace ka kama ba ka tabi kawa da kasa ba kai ba samun rahama Allah ka kama wanda Allah ya ce ka kama ka saki wanda Allah ya ce ka saka shine zaman lahiya Allah ya ce ka rike annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka gama da duniya lafiya Allah ya ce qul ati'u Allah war rasula ku ba Allah ku bi manzo man yuti rasula faqad ata Allah duk wanda ya bi manzon Allah to hakika ya bi Allah kuma ka bi wanda ya bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya wa annaba kai ma ka bi shi Allah ya ce wattabi sabila man anaba ilayya ka bi wanda hanya wanda ya mai da al'amarin shi zuwa gare ni kaga ana bin hanya amma tawa wanda ya bi hanyar Allah sai ka bi hanyar shi kai ma saboda ta Allah ka bi ba tashi ba Allah subhanahu wataala ya samu dace amin Allah ka tabbatar da mu akan hanyar ka ka tabbatar da mu akan bauta maka azumin da muka kai yau na biyar Allah ka sa ka karbe shi Allah Allah ka sa mun yi shi ne da ya Allah Allah ka shahi mana hawaye mu ka biya mana bukatun mu gaba ɗaya na alkhairi Allah ka sa mu cika da imani Allah ka sa mu kare da duniya lahiya Allah ka yayi mana zunuban mu gaba ɗaya ya Allah Allah bukatun mu na alkhairi ka san su ya Allah ka biya mana su gaba da waɗanda ba su da lafiya a cikin mu Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka ƙara masu lafiya mamata Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa su huta Allah ka da su gida aljanna Allah ka sa mu tardo su da kyakkyawan guzuri ya Allah Allah ka ba ka san mu lahiya da zaman lahiya da kwanciya amin Allah ka kawo mana karshen waladu gaba daya amin tsadar rayuwar da muke kukanta ya Allah ka kawo mana karshen ta ya amin Allah ka shirya mana matasanmu samarin su da ƴan matansu Allah ka ba su aiki mai albarka ka ba su ilimi mai albarka waɗanda za su amfanin mu su amfani addinin mu da kasan mu gaba ɗaya Allah ƴan bindigan mu Allah ka shirya mana su ya Allah Allah ka shirya da su ya Allah Allah ka sa su aje bindigogin su dawo cikin mutane ya Allah Allah ka bar barin su suna cutar da bayin ka ya Allah jami'an tsaron mu Allah ka kare mana lafiyar su ya Allah Allah ka ba su dama fatattaka ƴan ta'adda ko ina suka haɗe ya Allah Allah muna roƙonka shugabannin mu Allah ka tabbatar da su akan gaskiya da adalci da tausayin talakawan su Allah ka kare mana rayuwar su ya Allah Allah ka kare rayuwar talakawa da 'yan kasuwa da ma'aikata da malamai da kowa da kowa ya Allah Allah ka kare mu daga sharrin masu shari Allah ka kare mu daga makircin masu makirci Allah ka kare mu daga kairin masu yin kaidi ya Allah Allah ka ƙara mana buɗi na alkhairi Allah Allah ka ƙara mana buɗi na alkhairi Allah Allah ka ƙara saukar da rahmarka da albarkarka gare mu ya Allah Allah ka yanta mu daga wuta ya Allah Allah ka tausaya mana Allah ka tausaya mana Allah ka mana karshen walalu gaba da ya Allah waɗanda suke kula da karatun nan da muke Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka biya musu bukatunsu ya Allah Allah ka shayi musu hawayensu ya Allah matafiyansu Allah ka maido su lafiya mabukatunsu Allah ka biya musu bukatunsu manema aikinsu Allah ka ba su mai albarka waɗanda suka samu Allah ka tabbatar da su a kan aikinsu Allah ka ba su ikon yin adalci a cikin ayyukansu Allah ka ji roƙonmu ya Allah ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين